بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم takwas ga watan rabiul awwal hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da hudu ga watan goma miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiƙiyu na malikiya a littafin risala na ibn abi zaid al-qirawani babun fi siyam ko babi cikin azumi wa sawmu shahri ramadana faridatun azumin wata ramadana farilla ne dole ne akan dukkan wanda ainihin aka umurta yusamu lir'uyatil hilali ana yin azumi domin ganin jinjirin wata wa yuftaru ana ajiye azumi ai sallan azumi lir'uyatihi domin ganin wata din kana salasina yauman aw tis'atan wa ishirina yauman ya kasance ya cika kwana talatin ne aka ganshi shi ko kuma kwana 29 aka ga watan shi da ganin wata shi yake wajabta azumi ba lissafi ya cika ba sai dai kuma ganin watan sai idan lissafi ya cika kwana 30 ko ba a ga wata ban an tabbatar da daga ganin watan baya zuwa yau ya cika kwana 30 to ba bukatan sai an gan shi dole za ta shi da azumi amma in a kwana 29 a gan shi ma ba za a tsaya a nemi cikon kwana ɗayan ba kawai za ta shi da azumi shi ne ko kwana 29 ko kwana 30 fa'in gummal hilalu idan an gajimarantar da jinjirin watan ma na aka yi gajimare lokacin da za a ga watan ba a gan shi ba saboda saman akwai gajimare misali fa yu'addu salatin yawman sai a lissafa kwana talatin a takaice kawai in ba a ga watan ba sai a lissafa a cika shi kwana talatin min gurrati shahri alladhi qablahu wannan kwana talatin din za a lissafa daga sofanin watan da yake kafin wannan watan ma'ana daga ganin watan baya zuwa yau in ya cika kwana talatin shikenan gobe ko ba gan shi ba tashi da azumi sun mai samu sannan sai a yi azumin a tashi da azumi waka zalika fil fitri hakanan wajen ajiye azumi ɗin shi ma idan an ɗauki azumi da ganin wata ana nan kwana 29 an gan shi ajiye ba gan shi ba sai a cike kwana 30 daga ganin watan da aka yi aka ɗauki ainihin azumi wayu bayyito siyama fi awwalihi kuma mutum zai kwana da niyan azumi a farko a ranar farkon ɗaukan azumi mutum zai kwana da niyan azumi a wannan ne zai niyan ko kwana talatin ko ishirin da tara yadda watan ya kama to in je wannan niyyar walaisa alaihi bayatu fi baqiyatihi ba wajibi ne akan shi kuma ya rika kwana da niyya a sauran kwanakin ba ranar farko in kai niyan azumi talatin ko ishirin da tara shikenan ka gama sauran kwanakin ko da ainihin kin magaruba ka kwanta baka tashi ba sai bayan hudun alfijir baka da matsala ba za a ce baka yi niyan azumin wannan ranar ba don saboda duk azumin da jera shi ke waje ba niyya ɗaya ya wadatar masa amma duk azumin da jera shi ba wajibi bane kullum dole sai kai ta jididin niyya ko kayan yin za ka yi shi a jere in je jerawan ba wajibi bane yawwa ba shine ke cewa wa amma saumul masrud a cikin abin nan ashmawi ba aha wa yutimmu siyama ila layli kuma mutum zai cika azumi zuwa dare ne in dai rana ta faɗi dare ya shigo farkon shigowan dare azumi ya kare ko kai bude baki ko kar kai bude baki wannan lokacin da sunanka ba mai azumi ba saboda haka ba bukatar ma sai gari yayi duhu sai kaza ko mutum ya ce ai sai na ashan ma nake cewa wannan duk walar da kanka kai shi dai sun macin musu yama idan dare kuma daga karewan yini sai dare yawwa rana tana faduwa kenan kawai azumi ya kare wa min sunnati yana daga cikin sunna ma ta'jilul fitri wa ta'khirus suhur gaggauta bude baki daga rana ta fadi ka gaggauta bude baki wa ta'khirus suhuri da kuma jinkirta sahur sahur kar kai saurin yin sahur ka bari sai an shiga kamar sulusi na ƙarshe kuma sudusi na ƙarshe sannan kai sahur din tunda ai ya zo ko a hadisi manzo Allah tsakanin sahur din shi da ainihin sallan asuba sai kaga karanta wasu ayoyi wa in shakka fil fajri idan mutum yana shakku kaga yanzu anan wasu sun dauka wai fitir din nan kawai wai ka sha ruwa ko ka sha a'a ko abincin ne ka tsaya ka ci dama idan aka ce ga sallah ga abinci to kar a fara yin sallah a ci abinci saboda haka in dai akwai abun bude bakin ku tsaya ku ci sosai sai kun gama baka tunanin wani abin da ka ajiye baka ci ba sannan ka shiga sallah saboda ba a so kana sallah kana tunani wai mutum ya sha ruwa amma duk kayan daɗin ya ajiye sai an yi sallah ta zo na shi ne ne kana sallan hankalinka yana kan wannan abin tun da dai kana son abincin to ka bari ka ci abincinka a hankali sannan ka natsu sai kai sallah Aha, wa in shakka fil fajri mutum in yana shakku cikin hudu alfajir ya hudo ko bai hudo to fala ya akul kar yadda ya ci. Wala yusamu yawmu shakki ba a azumi ranar shakku kamar yau 29 ga wata an duba ba ga wata ba amma ana shakkun watakila a samu labari. To a wannan ba a azumin wannan ranar washe garin lihu tatsa bihi min ramadana dan a ɗebe shakku bihi da shi min ramadana daga ramadana ka sha to ai wataƙila ma an ganshi wani ba mu samu labari ba saboda haka ni zan yi niyan azumi kagan ya dace da ramadana shi kenan to ba a yin haka amma wa man samu kazalika wanda ya azumce shi a irin wannan tsarin lam yujzihi azumin shi bai ba yawa kawai zai ki shugaban banza ne tunda azumin da ya niyan yi wannan azumin shari'a ba ta yarda da shi ba amma da a ce zai yi niyan da ya yawa ya ce me wani wa ba tsomin ramadana ko da ya dace da ramadana ma wannan je bai mar a matsayin ramadana ba tun da ya riga malam masallaci ya yi niyya kafin ganin wata ya tabbata shi kuma niyya ana yin shi ne bayan ganin wata ya tabbata amma wani man sha'a wanda yake so yana da daman sauma huta tsawo an yi azumin wannan rana a matsayin ta dawo dama shi a koro yana azumin ta dawo in shi wannan ranar ya dace ko kuma dama yayi bakace litinin yana azumin shi sai dace da irin litinin din nan to duk yana iya tashi da ta dawo in shi yawa a dai saboda ɗebe shakun ramadana shine ba a yi aha wa man asbaha wanda ya wayi gari falam ya akul bai ci ba walam ya shirab bai sha ba ثم تبين له sannan ya bayyana gare shi anna zalika al cewa wannan yini min ramadana yana daga ramadana to fallan yujzihi bai masa a matsayin ramadana ba saboda me saboda niyya din rukuni ne niyya shar'i ne na ingancin azumi shi kuma bai tashi da niyyar azumin ba yawwa tunda kuma in ya ce to ai dama ni na yi niyyar in an ganshi sai mu ce to ai niyyar ba a yi sai an ganshi saboda haka kwata kwata wannan ainihin rashin ci da rashin shan ba zai wadatar da shi ga ainihin azumi ba. Wal yumsik anil akali kuma lalle ne fa ya kame daga ci da sha fi baqiyatihi a sauran yinin. Dole ne ya kame baki ga shi ya waye gari mai yiwa ma wanda suka ji labari sun yi saushi bai sauri din ba. Ya waye gari kuma ka ce an ga wata shikenan dole ya kame ba ci ba sha. sannan wal yaqdihi ko wa yaqdihi dole ya ramu wannan azumin saboda wannan yinin ya kame baki ne dan alhurman watan amma kuma ba a matsayin azumi ba a matsayin azumi bai ba dole sai ya ramu wannan rana shi yasa ma yau mu shakki kana da daman kai sahur in kes kai ka san ba mai iya rike yunwa bane kuma ba mamaki ana wayan garin nan a ji labarin an gani kuma ana cewa an gani ba daman ci to ko ba a gani ba kai sahur ɗinka ba da niyan azumi ba da niyan kar a ji a ce an gani kama baki ya kama ka yin waya dame ka sai ka yi sahur ɗinka ko kuma ce ka ci abincinka dan dan ka ce sahur aini azumi ne da asuba sai ka ci abincinka in ka hutu an ci an gani ma dama kai ka riga ka shirya ba amma fa ko baka shirya ba dole ne ka zarce da wannan ainihin kame bakin wa idza qadima musafiru idan matafi ya dawo muftiran yana mai ajiye azumi tafiya ta sa ya ajiye azumi au dauratil haidu ko kuma mai haila ta yi tsarki na haran da rana falahumal akulu suna da daman su ci su sha fi baqiyati yawmi ma a sauran yinin su suna da daman duk abin da mala azumi yake yi suna da daman su yi yanzu misali eh mutum ne ya dawo daga tafiya dama tafiyar mai nisa ce ta kai ajiye azumi a cikin watan ramadana ya dawo kuma sai ya samu matarsa yau din nan da ranar jinin ta ya dauke to yanzu ita ma ba kame baki a wajenta shi ma ba kame baki a wajen shi duk abin da mara azumi zai yi yana da daman yi har shi ne ma za ka ji masu irgazi suna cewa ka san akwai wata kwakwalwa da ake yi wai mutum ne ya zo gari da ya zo gari sai ya zo ya samu limamin masallacin juma'an ya kashe shi ya kama ladanin masallaci juma'a ya bautar da shi a watan ramadana fa kuma wannan tasar ya kirawo matarsa a watan ramadana ya shiga cikin masallacin juma'a ya rurrusa wasu gurare abin nan ya yi tsari da matarsa a masallacin kuma ya yi daidai bai yi laifi ba duk wannan abubuwan da ya ka gani masu irgazi suna da irin wannan irgazin to kaga ire-iren wannan ne yayin tabiya dama ladanin bawan shi ne ya bar ainihin masallaci a ya bar gidan shi amana a hannun dan uwan shi wannan limamin ya zo ya kashe dan uwan suka hada baki da ladanin shike ne kashe dan uwan aka rusa gida aka mai da shi masallacin juma'a limamin ya zama shine limami ladani bawan sa ya zama ladani matarsa kuma a kore ta a cikin gidan ta je ran da ya dawo sai zai samu wannan ta'asar ga gidan shi amiyar masallaci ina dan uwana wani ne ya kashe shi na wani shine limamin ya kashe shi ina wani a ce shi ne malada ne daman bawan shi ne kamo shi mai da shi bauta ina iyalin sa ce an kore ta ina tana zuwa dama ta gama jini shi ma kuma ya dawo da tafiya sai ya shiga masallaci ka gani bai ne shi ba ka gani eh to alkurman wata ai ya kai shi ba ba gashi ba muka ce mutumin da ya dawo daga tafiya ko matar da jinin ta ya dauke ba dole ne su kame baki ba yawwa ba ma yi umarnin ka kai bai kai da ka gaji da tafiya ka tsaya ka huta ke ma da kika gaji da zubar da jini da sauransu ki ciki sha ki huta gobe sai ku tashi da azumi yana ta ci sannan shigo a ita ma tana ta ci kan kin mai dauki yawwa saboda haka kage yace na haran da rana falahumul aklu suna da daman su ci sha ki baki yadda yomi ma a sauran yinin wa man afkara wanda ya karya ya ci abinci fi taɓawu'ihi a cikin azumin taɗawu'in shi amidan da gangan da gangan dama watakila taɗawu'in ya ɗauka saboda ya auna gobe ba wani sadakan mutuwa ba wani abin da ya ce to mu daman ba samu muke ba yake bari ya tashi da azumi ya tashi da shi kawai da safe ya ja mar waya ai akwai abin guri kaza yana zuwa ya gaba zai hakuri sai karya ta hausa farafi ko kuma ya ɗauki ta ɗau'i sai ya tafiya cikin ta ɗau'in fa abdara sai ya karya da safari domin tafiyar fa alaihi qada'u dole sai ya rama wannan yinin farko ya aikata haramun dan yayi wasa da addini yayi wasa da ibada kuma zai rama amma babu kafara a kan shi aha ko bai kirkira ba ko da tafiyar kama shi ta da rana ai in ka lura tafiyar da take ainihin halitta ajiye azumi ba tafiyar da ta samu mutum bayan azumin bane Allah ma cewa ya au ala safari yawwa ba au da safara ba au ala safari sai mutum yana kan tafiyan azumin ya zo sai ya ajiye saboda haka yanzu misali kana so ka je Kano kuma kana so ka ajiye azumi in kana so ajiye azumi ya yiwu to ya zama lokacin kafin huduwar alfijir ka kama hanya ka je gurin da ya cancanci a kasar kawun kudu alfijir ka ga ala safarin kenan sai ka je azumi amma inda safe za ka yi tafiya to da sabon nan ka dau azumi kana gari ba daman aji azumi tunda ka dauka kuma dan tafiya bi halatta ka aji azumi ba tafiya ba za ta sa ka karya ba tafiyan da zai sa ka karya azumi sai idan ta kure ta kure ya zo ba zai ka shiga wahala sai ya sa ka aji yawa wannan kuma ya kaga wahala ce ta sa ka aji ba wai tafiyar ba ce amma tafiyar da za ta sa aji azumi sai idan azumin ya same ka kana kan ka duba ainihin sigar ayan cewa au ala safarin ko mutum yana kan tafiya yawa eh to ai wahala ce ai wahalar da ya ka sha ne eh wannan da mai yiwa kai ne baka ne wahalar ba amma shi da ganin ka wa mai yiwa ta dauri ne ma ko a to ta dauri da ma ya zuwa cikin iziya mutum bai halatta ya karya azumin ta dauri dan wani ba yace sai dai idan wani mahaifin shi ne ko shehin shi ne dan tausayi ya umurce shi to yana iya ajiyewa to kaga mai yiwa shi akwai abin da ya hanga wanda kai baka hango wannan na'am da watakila ya ganka kana cikin hayyacinka da sauransu yau kuma ya ga ma rabiya a burkuce ta azumi yake duk da tana da yake zo kariya kaga tausaya maka yi aha wa yana afara sahiyan amma mai azumin tabawu'i idan ya karya azumin da rafkanuwa ya manta to falaka ba alai babu wani ramu ko akan shi Allah ne shi da shi shayar da shi to anan bi khilafil faridati sabanin azumin farilla a mazhabin mu na malikiya a farilla ko da rafkan ruwa mutum ya karya azumi sai ya ramu wannan rana yawwa saboda ikiyaɗi da ɗebe shakku wala ba ta bi siwaki lissa'imi babu laifi da yin aswaki lissa'imi ga mai azumi fi jami'i ina hari a baki ɗayan yini shi babu wani lokacin da za a ce karka yi aswaki a baki ɗayan yini gaba ɗaya wala tukurau lauli jama ba karanta mai azumi ya yi ƙaho ba illa sifata tagriri sai dai don tsoron jigata saboda kada ya shiga wani hali ga yunwa ga rashin lafiya kuma ya je fidda jini kaga zai shiga wani hali dalilin wannan ne amma ba don wannan ba ba hana yin ƙaho a azumi ba wa man zarahul qai'u wanda amai ya rinjaye shi fi ramadana a wata ramadana bala ka ba ne ba wani hukun azumi a kan shi in je bai koma ba in je fitowa yayi kuma fitowan rinjayen shi ba shi ya kakafo ba amma wa in istaqa'a idan ya janyo aman da gangan yayi kokarin yin aman faƙa a kawai sai aman fa alaihi qada ura mako ya waje ba kan shi wato abin a uku ne shi ba shi ya janyo aman ba kuma da ya zo yin aman ko kaɗan bai koma ba wannan ba ramako shi ba shi ya janyo aman ba amma da ya yi aman akwai wani bangaren aman kuma ya sake komawa kaga azumi ya karye sai ya rama wannan rana amma shi ya janyo aman ko bai koma ba ko da fitan ne tsantsa dole sai ya rama wannan rana وإذا خافت الحامل idan mace mai ciki ta ji tsoro alama bi batsin ya bisa abin da yake cikinta tana da ciki sai ta ji tsoron za ta yi azumi dan cikinta nan zai samu matsala ka san mata masu ciki ko a shari'a ma na cewa ƙara musu abinci saboda ainihin dan cikin kaga yanzu ita kiwo biyu take kiwon kanta da kiwon dan cikinta to yau sai ta yi tunani in ta ce za ta yi azumi ko likita mai adalci ko kuma likita mai abin nan adili ya tabbatar da cewa yin azumin ta zai cutar da abin da yake cikinta to abdarat za ta ajiye azumi walam tudi in kuma ta dora mawa ba za ta ciyar ba kaga nan wasu wajen ciyar wannan sai su ce in ta ajiye azumin kawai ciyarwan za ta ba haka bane ciyarwa yana zuwa bayan rama azumin ne akwai wanda matsalarsa ta rama azumi in ya zo bayan ya rama su ya hada da ciyarwa akwai wanda kuma za a ce a ba wani ciyarwa kawai ka rama yawwa to ita wannan wanda ta ajiye azumi dan dan cikin ta to walam tudi in ta zo ramawa ba za ta ciyar da mudu ba wa kalkila tudi mu amma hakika wasu malamai sun ce za ta ciyar yanzu wani ga Allah karo kaza idan mutum na matar sa biyu misali eh kullun yana ba su ya dari dari eh abun kada wata su eh yanzu da sawu zina bai sai kara zai kara mata sosai zai kara ko da hamsin ma kwarai da gaske amma wannan ɗari mara biyu wannan zamanin kuwa yawwa ala sabilin misali amma wannan zamanin walil murdi'i mai shayarwa in kafat ala waladiya in ta ji tsoro bisa ɗan da take shayarwan cewa in tana azumi nonon ta zai yanke ba zai samu nonon da zai sha ba walam tajid man tasajiru lahu kuma bata samu wanda za ta suhurta ta ba da ɗan a shayar ta biya ba. Au ko kuma ɗan lam ya ƙubal gairaha ba zai karɓi nonon wani uwarsa ba duk matar da ta zo ta kara sai kau da kai sai na uwarsa. An tufɗira tana da daman ta ajiye azumi, amma ita wata ima za ta ciyar in ta zo rama wannan azumi. Wa yustahabu li shehi kabir an so ga tsoho alkalin wanda ya girma ma'ana wanda shekaru suka kai ya girma ya kai matsayin da ba zai iya yin azumi ba to shi mustahabi ne iza afdara idan ya ajiye azumi mustahabi ne an yi ima ya ciyar kaga yanzu a nan wajen tsohon da ya tsofi ba wajibi bane mustahabi ne ciyarwan ko bai ciyarwa ba komai tunda shi ai in ka lura Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatu min ayyami ukar to ai shi ba ayyami ukar din aure shi shi shekaru ne suka kai yadda kwata kwata ba zai iya yin azumi ba to tunda ya kai wannan halin ciyarwan ma mustahabi ne a kan shi tsare dan to kewa za ga mutane suna tare da hankali to wani bai da shi ma zai ce yanzu to ko aji ba shi zan ci aji ga halin da take wani ya taɓa zuwa lokaci na sai da shinkafa ya zo ya ce min nawa ne shinkafin lokacin ko ɗari bakwai ne ya ce ɗari bakwai ya ce to kwano talatin ɗin nawa ne ya ce kaza to ya ce bana dole sai da shinkafa wai wanda yake ba wa ɗin wani malami ne mar hukunci da yana ba shi hatsi ba ne ya ce to ba shinkafa ake ci shinkafa za a kawo kwano talatin shi ne yake tambayi na can ya faru zan yi tambayi na can ya ce wallahi ka san hajiya ɗin ya ta tsufa ba ta iya yin azumi to shi da ina ba malam gero kwano talatin ba ne ya ce shinkafa za yi na ce in ji wa na ce tukuna ma waye ce kwano ne ma ciyarwa ai muddin nabi aka ce ai kwano ɗaya matsayin kuɗi yake shi ka ji kwano kwano yake bayarwa a kwano kwanon ma yake sai talatin shi ne kawai matsalarsa shi duk azumi a kawai a nan yake muke azumin ya ce haka ne ya ce duba na ce kuma ciyarwa ma ba dole ba ne ya ce ba dole ba ya ce to ba za a yi ba ce amma kar ce ba ka gani to haka abin yake tafiya ka gane ya ce wa yusta habu an so li shehin kabiri ga tsoho wanda ya girma kafin so da yawa mai yiwa ma malamin ya sani ba mai yiwa ya sani kawai a dan gagana da hali kawai sai ya jingina da cikin shi da azumi yake karban abu yana wannan zama fulani ne wannan
yana da me to ka gani ya wani kofi na fulani ne ta maka lawo sai da kafa da kasa ne yake baiwa yawa sai na zo na sai masiri yawa ina gida zo mun sallama Assalamu alaikum. Sai martani da saka ne baba.
yawa a shekara da kuɗi
a kar ne ne bisa kai shi nan tashi ba da zaka ba ya za ki baka
ya to fi buwa a gani shi yasa wato son zuciya din ba shi da kyau kawai mutum ka faɗi gaskiya in rabon ka ne din Allah zai baka ko ta wata hanya an yi tsima wal it'amu shi ciyarwa din fi haza kulli a cikin wannan gaba daya muddun ana ba da mudu ne guda daya an kulli yawmin a kowace ranar da ya ƙi mutum ya rama haka nan tsohon ne ma mutum na biyu guda ɗaya kullum za ka auna mudu ɗaya ka bayar a maimakon ainihin azumi da bai samu ya yi ba wannan ko ya bayar da bujinali ko kai ya bayar tunda a misali ne eh amma ba zai rama ne ba a to ai ba ai a in ka ce ya rama din kenan ba tsufan gaba ɗaya bane in ba tsufan gaba ɗaya bane akwai lokacin da ya samu ramin dariya dole ya rama mana shi ai ba wannan ayyamin ukar din a wajen shi kawai tsufar da ta kai ba zai iya ba ya koma ya yawwa to shine ake magana amma in yana da kwanakin da ko lokacin sanyi zai iya dole ya rama wa kazalika haka nan yutimu man farata fi qada'i ramadana wanda yayi sakaci a ramakon azumin ramadana hatta da kala alai ramadanu akar har wani ramadani ya shigo bai rama ba to shi ma in dai sakaci ne ba wai ciwon shi ne ya sadar ba ya samu lokacin da zai rama ko da a sha'ban ne ya samu ainihin adadin lokacin da zai rama ya sakaci bai rama ba to yanzu a nan dole shi ma zai ciyar in ya zo rama azumin na'am wala siyama ala sibiyani babu azumi ya kan yara ƙanana hatta ya ta limar gulamu har sai yaro ƙarami ya balaga ya yi mafarki wata yi baljariyatu idan ainihin mace ce kuma yarinya sai ta yi haila ya tabbatar da balaganta wabil bulugi lazim matkum amalul ah, abdani faribatan ayyukan jiki yana lizimtar su da zaran sun balaga ko mace ne ko namiji ne faribatan a matsayin farila قال الله سبحانه والله سبحانه وتعالى يشي وإذا بلغ الأطفال منكم الهلما فليستأذنوا idan yara ƙanana suka isa ainihin mabarki to fa yastazinu su nemi izini wa man asba mutana man asba junuba alhamdulillah